أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة متقاوة a cikin daura da kuma darasi da muke gabatarwa a cikin littafi na aqida at-tahawiyya wanda kuma wannan shine darasin mu na hudu kenan insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala. ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne wajen faɗar al-mu'allif رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين والشفاعة نني أيكو تو كافين وشيغبار كاراتو inda yake cewa jiha guda shidda ba sa ɗaukar ubangiji sheikh bin baz rahmatullahi alaihi yake cewa abinda ake nufi da jihohi guda shidda waɗanda an ka halitta don kafin a halicce su akwai Allah kinan ba yana nafi na uluwillahi ba ne tun da kafin ya halicci gabas da yamma kudu da arewa dama da hagu akwai shi shi ne abinda kirhi al-makhluqa kina amma ya tabbatar da uluwi na Allah ya ce saboda mutum ne aka akida ta ahli sunna magana shi tana fassara wata kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane mu daina ɗebowa cikin maganganun malamai ko cikin maganganun rubuce na littattafai nasu don mu tabbatar da abinda muke so mai suka zuwa gare su wannan uslubi bai da kyau ana ɗaukar maganar mutum ne jumlace ko ƙur'ani in ka gada ma sai ka ɗibi inda kake so ka ba da ma'anar da kake so fawailun lil musalli na kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah a daina sallah kin to in makaranta allazi da an salatihim sabun ba za a samu balla Allah ya murmuke malam yace wa shafa'atu ceto allati dakharaha wadda Allah yayi tattalinta ya aje ta shine iddakhara ka aje abu an gane ko wa unabbiukum bima ta'kuluna wama tadakhiruna fi buyutikum ko tadakhiruna fi buyutikum aw takira abinda kuka Allah ya taskance dai lahum gare su haƙƙon gaskiya ce kama ruwiya fil akhbar kama yadda aka ruwaito adan ya yi amfani da wata siga wadda malaman hadithi ba su yarda da ita da an ka ce ruwiya siga ta tamrid ce a wajen malaman hadithi amma da yake nan bayani a ƙida ke ba don yana shakka kan waɗannan hadisai ba nan ma sai mu kyauta dami shi zato wannan ceton gaskiya ne ceto kala-kala ne in mun kuma cikin littafin aƙida za mu gani akwai ceto na allah akwai ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai na manzanni akwai na mala'iku ko ba haka ba akwai na bayan allah na gari wani du'a gida ce ta ahli sunna amma yan mu'tazila masu mummuna akida sai su ce ceto kawai guda ne a abu shine wanda Allah fada a cikin suratul tur walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ko dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum ko dhurriyyatihim aw tiqra'a wama alatnahum min amalihim min shay kenan tunda Allah zai daukar da su ya cece su ya kai su matsayin iyayen su wannan ceto sun yarda da shi amma wanda ba shi ba sai da shi ba mun ji wannan ko shubohin da suke kawowa sai su ce ai Allah ce babu ceto cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a to an ce la bay'un fihi nafiyul wahda ne babu ciniki daya kina tana a samu biyu wala khullatun babu abokantaka daya kina ana samu biyu ko uku wala shafa'a babu ceto ko daya kina ana samu biyu ko uku a larabci kenan domin an kai dhamma ba yana nufin an kore duka ba an kore daya to ayin babu daya yana a samu biyu ko uku ko abin da amma a ƙira'a ta abu amur ibn al'ala da ƙira'a ta yaqub al-hadrami da ƙira'a ta ibn kathir al-makki al-qari ba wancan ibn kathir al-mufassir al-dimashqi la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a to la bai'a nan la nafiya ce lil jinsi ta kore kore irin ciki da ciki wala khulla kowace irin abokantaka wala shafa'a babu ceto sai ceto kai kajiya la annafiya lil jinsi kenan an kore jinsi a wannan kira'a to kuma guzo kun ce akwai ceto kaga cikin alqur'ani suke son su yawo da hankalinka ga cikin suratu ibrahim min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal ko la bay'a fihi wala khilal a qira'ata abu amr da yaqub da ibn kafir to amsa ita la nafiya lijinsi tufidul umum tana kore komai haka ne amma nan amun ne makhsus za a keɓance shi to ya za mu keɓance shi sai su ce maka labai a akwai sai da sai ranar tashi alkyama sai ka ce babu wala hulla akwai abokantaka sai ka ce babu sai ce to wala shafa'a ina ce to shigo in ka ce makhsusun na sai ka ce ina dalili to akwai sai da sai ranar tashi alkyama amun ne maksus kuma da nasiyar alkur'ani ko dan kur'ani ne ba mu ba shi hadisi aya ta alkur'ani karara amma ba a kasuwa ba ba ni ni faɗa ba Allah ne ya faɗa kenan baka fi Allah sanin alkur'ani baka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin alkur'ani wanda ya kake to amma anan ina saye da sayarwan yake cikin qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannat tijara kasuwanci ne za a yi da Allah sai da sayarwa ga abinda za ku yi ku yi imani ku yi kaza ku yi kaza shi ku yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannat kasuwancin kuma a ina za a yi shi nan duniya a nan duniya ne da ba da aljanna sai lahira ko in ba ka yi da wannan kalimar ba ta tijara tun da wani ɗan taurin kai ne sai a ce to akwai kalima mata bai'u waggadin da aka ce labai'un fihi ita da kanta ƙarara akwai ta inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum yanda lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kuyi bishara da kasuwancin da kuka da Allah shi akwai bai wala khulla babu abokantaka akwai abokantaka ba ko ce dai an ka kore ba al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin wala shafa'a babu ceto shi ma makhsusun ne yana da sharuɗin shi ba a yin ceton sai da izinin Allah man zallabi ya shafa'u inda hu illa bi izini sannan ko ba a ceton sai wanda Allah yadda a cece shi wala ya shafa'u na illa liman irtada kiran sai mai imani don ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr haka ake tattauna da mutane amma in dai ka rike wani sashen na soshi wala ba za ka yi musu ba kuma ka karanta shubhar su kasanta ko an yi karo gonga ta hadu da gonga kar ta san kar والميثاق الذي أخذه الله تعالى القولي ميثاق القولي دغ وثق ne shine abinda anka daure asalin shi miwthaq ne to da kasra ta gabacewa wasi anka mai da ta ya'u mithaq mi'ad daga wa'ad ne miw'ad ne to alqawli wanda Allah ya dauka alladhi akhadahu Allah wanda Allah ya rike shi min Adam ga annabi Adam shi ma adama mu'minu safi ce ba a ce min adami wa zurriyatihi da zurriyarsa shi ma wannan gaskiya ne haƙon gaskiya ne ayoyi cikin suratu al'araf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum haka ibnu kasir ya karanta asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun al-arba'a in qira'a goma ne in kuma an ce al-kufiyun kina al-thalatha ne cikin qira'a sab'iyya sauran sun karanta zurriyatihim Allah ya rika musu alƙawali ba shahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ko bale ko in an yi imala sukura ko kubra cikin qira'at da gashi nan dai shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafirin ko shahidna an yaqulu a qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala an yaqulu uslubul ghaiba ne an taqulu uslubul khitab aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl nan ma Abu Amr ya karanta aw yaqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihi alƙawli ne Allah ya dauka to malamai suna da maganganu akan wannan wasu suka ce alƙawlin ba da aka cewa an fitar da mutane daga cikin tsatson annabi Adamu ba ai ba suka ce kawai Allah ya kafa dalilin da suke nuna akwai shi galibi za ku ga in ka diba cikin ta'wil mukhtalif al-hadith na ibn qutayba akwai masu wannan fahimta kawai hujjar su ba wanda ya tuna da wannan alƙawalin ba wanda ya ga lokacin da aka fitar da mutane daga cikin tsatsu wannan ba gaskiya bane ya Allah ba labarin gaibi dole karba ake an fitar da mu kuma an kafa mana dalilai da za su tuna mana da wannan alƙawali magana ta kare shi yasa in ka diba cikin littafin as-sahihul masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad dr hikmat bashir ya kawo athar da suke nuna wato wannan alƙawarin akwai littafai akwai hadisai tunda kuma ga hadisai magana ta ƙari ka koma cikin wannan littafin ka ga malaman da suka fitar da wannan athar wanda kuma daga cikin ma mu'asirin Sheikh Nasiruddin Albani daga cikin wanda suka inganta da waɗannan athar ko hadisan da kuma Sheikh Ahmad Shakir kenan babu zancen shakka wannan a gurguji ne da ke bayar da wannan malam ya ce wa kad alima allahu ta'ala allah ya san ya sani fi malam ya zal kuma allah bai gushe ba akan haka adada man ya dukulil janna adadin mutane da shiga aljanna domin ilimin allah baya canzawa hatta da annasku muka ce Allah ya san lokacin hukuncin amfani shi ya ƙarshe sai canza shi ba wai don bai sani ba to lam ya zalkin nan don kakka ɗauki fi'ili an ce wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama to an zufa wa lam ya zal in ji malamin zuri bai gushe ba haka yake wa adada man yadkhulin nar kinan wa qad alima man yadkhulin adada man yadkhulin nar ya san wadanda za su ga wuta jumlatan wahida lokaci daya sanin shi cikakke na lokaci daya Allah ya san wannan fala yuzadu fi zalika al'adad ba za a kara ba wala yunqasu minhu ba za a rage ba hadisi yazo za a kage wata halitta a sa ta cikin mi a sa su cikin aljanna tunda aljanna bata cika ba wuta za ta cika wata riwaya da ta zo ta nuna riwaya sai ta nuna cewa za a ɗauki wasu halittu a yi su a kai su cikin wutar jahannama sai malamai suka ce a rawi ne ya kuskure za a kai su aljanna don Allah ba zai zalunci kowa ba ko kuma ko da an yi waɗannan halittu an kai su to su wuta ba ta kona su ba don su ji zafin wuta ba ne ma in ma mun ɗauki wannan saboda wutar ta ƙara cika kamar yadda aka kai duwatsu a cikin wuta don saboda su kona 'yan wuta ba don su su azabtu ba in wasu na cewa fatta kunnarar lati wa kudu hannansu wal hijara ku ji tsoron wuta wadda makamashinta mutane ne da alhijara to ai ba ka aljannu ba su ma an ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in aljannu za shiga wuta sannan kuma aljannu za shiga aljanna wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma ad-damir yarji ila al-jinn wal ins to kuma wal hijara da duwatsu to ai su da su saba ma Allah ba sai suka ce duwatsun da aka saba ma aka bauta ma to ai ko an bauta musu su ce bauta musu ba dan haka ko da an sa duwatsu a cikin ta ba azabtar da su za a yi ba mu fahimci aqida da kyau dan ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to ai su dauka ba to dan me za a azabtar da su ba azabtar da su ne za a yi ba makamashi ne tau wa kadhalika af'aluhum fima alima minhum haka ayyukan mutane yadda Allah ya san su ba za su canza ba an yaf'aluhu haka za su aikata wa kullum muyassarun lima khuliqa la kamar yadda cikin hadisi kowane abu ga abinda an ka an ka halicce shi an sauƙaƙa mai shi fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa suka ce ka jawo za a sauƙaƙa mishi al usra ya za a yi abu da sauƙi kuma kuma mai tsanani mai tsanani mai sauƙi kuma mai tsanani kuma mai tsanani ya kuma mai sauƙi tunda usra ce to ya zaka ta koma yusra a'a saboda yawan yin ta da suka sai sun kai inda tana da sauƙi gare su mutumin da ya samu shagiya sai ya kai inda ba in bai shagiya da ma ba zai iya aiki ba wal a'malu bil khawatim kamar da zuwa cikin hadisi innamal a'malu bil khawatim ayyukan mutu ana kallon karshe ne shi yasa kakkaru duk yadda ka gane sunna kai fatan wanda bai gane ba ya gane kuma kai fatan kai abin da ka tabbatar shi ne sunna ka tabbata akan shaka koma ga Allah ba sai da zaka kare har da annabawa suna cewa ma ya kunu na an na'uda fiha illa an yasha Allah ga annabin Allah ya ce yana roƙo Allah ya tabbatar da shi kake zo kana abin manzo Allah sun ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik kai ka zo kana wasa Allah ne ke tabbatarwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yace kuma wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha bai ce ba'da tazabzubiha ba ijmalan bai ba'da thubutiha wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi da haka ai hatta ba abinda kuma zaka ka tabbata ga addu'a ga roƙon Allah ga yin ayyuka na gari ga bin abin da aka faɗa na gaskiya walau annahum fa'alu ma yu'adhu bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita Allah ya tabbatar da mu malam yace was-sa'idu man sa'id man sa'ida bi qada'illahi wanda ake ce ma mai arziki ba arziki ba kudi wanda yake mai imani to wanda na wanda ya tsira shine wanda ya tsira da hukuncin Allah washaqiyu wanda attababbe mara arziki ba talaka anan duniya ba man shaqiya bi qada'illah wanda ya tabe da hukuncin Allah duk wanda kaga an sashi wuta an san cewa bai cancanci aljanna ba bai da niyyar imani Allah ya faɗa ko ya dawo da su duniya ba za su yi imani ba to me amfanin kuma a ba ta lokaci ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيه لكاذبون فقال يتاني ككبا كان كوهلا malam ya ce wa asulul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqi shi kaddara nan da ake cewa sirrin Allah ne a cikin halittunsa lam yattali ala zalika ba wanda ya tsinkayi wannan ya linkayo ya gani malikun malakun dubi an ce malik sarki malak kuma mala'iki malakun muqarrab mala'iki wanda an ka kusantar da shi dubi akwai mala'iku kusantattu ko lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun wala nabiyyun mursal ba a tsinka da wani annabi ba sai in an sanar da annabi kan wani zai ce a'a to ai wani mutum annabi na cewa ku zo ku ga dan aljanna ko ko yayin wadansu mutane bushara da aljanna al'ashara albusharuna bil janna ba ma su kadai bane akwai wadansu bayan su malamai masu littafi kan wadanda an kai bushara da aljanna tun da duniya bincike ne jumlatan wa tafsila akwai wanda kuma an tabbatar da yan wuta ne a'a abu lahabin ya tabbata cikin alkur'ani dan wuta ne tun kuma yana da rai tabbata da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa mar'atuha malatul hatab dashi da mata sama gaba daya to kuma an ce ba wanda ya sani a'a nan ana nufin mutlaqan sai abinda Allah ya sanar da su akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-muqayyad gaibi mutlaq sake Allah ya san shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah akwai gaibi muqayyad wanda Allah ya sanar da wanda ya so daga cikin bayansa to shine manzanni suka sani alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كو يميز الخبيث من الطيب قراءة حمزة الكسائي دخلفت يعقوب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سيكا قال بمنتم على الغيب المطلق على المقيد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لا شنو ya ceto wala nabiyyun mursal wata'ammuq wan nazaru fi zalika at-ta'ammuq nutawa zarfafawa wan nazaru fi zalika mutun yayi tunani wannan zari'atul khidran hanya ce ta tabiwa domin ka shiga cikin ka sai ka san abinda Allah ya ce ba za ka san shi ba alama ce take nan Allah bai tare da kai Allah ke mursali wa sullamul hirman sullam tsane ko tsauni ba sau da kuke fadawa a nan ko tsamni don ana faɗa ne matattakala eh tsane to akwai da ake cewa tsamni shi yasa nake wani lokacin ina san kalma ana faɗata da salo daban-daban sai in faɗa kaga akwai da ake cewa tsane akwai da ake cewa tsamni matattakala wannan abin da ake takawa a hau ice ko katanga to shi ne mutum ya tattakala hanya ta alhirman haramta mishi rahama Allah don ka kutsa ma abinda bai dace ka kutsa ma ba Allah ke mun tsari wa darajatul tughyan kuma matattakala ce daraja ba ta aji bane daga durja ne ko wa durjatul tughyan ko wa darajatul tughyan ka hau matattakala ta girman kai don Allah ya ce ba za ka sani ba ka ce sai ka sani fal hadara kullal hadara takanka takanka kai hattara min dalika daga kutsa ma wannan kenan ilzamin hadara na sai an ka shafi wato al-maf'ul bi al-fi'l wal fa'il an ka shafi fi'li amri min zalika daga wannan nazaran kace kai tunani wa fikran ko tunani nazaran ko ka kafa dalilai daga munazara ne wa fikran da tunani wa waswasatan da waswasi fa inna allaha ta'ala domin allah madaukakin sarki tawa'il mal qadari ya nade ilimi tsawa shine nadewa amma kamar ya boye ne yau ma natsuwi sama'a ka tsaye sijillin kutub ko kita a wata kira'a tsawa ilmal kadari an anamihi Allah ya nade ya boye sanin kaddara an anamihi daga wato bayansa wani hahun an maramihi ya hana musu je su diba su ce za su nufaci wannan kama kala ta'ala kamar da Allah ce fi kitabe a cikin littafin sa la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa hum yus'aluna su ana tambayar su suratul anbiya aya ta 23 nan ba a tambayar sa ba wai ya kore bane ba za a tambaye shi ba a ana tambayar sa amma nan yana nufin ba a tambayar sa irin tambaya ta cilastawa don babu da isa cilasta Allah mala'iku sun tambayi Allah a taji alu fiha man yufsir fiha wasu kudu ba a tambaya ce su'alul inkar ba a yi ma Allah amma kana in su'alu ta'ajjub mun gane wannan ko faman sa'ala duk wanda ya tambaya lima fa'ala don me Allah aikata wannan faqad da hukmal kitab ya mai da hukuncin littafi ba a tambayi Allah don mi kai kaza amma wani sai ce hadda malamin sai yana da wannan ba a tambayar malamin sa miye sa kaza ga Allah kuma da kansa in ya gada ma sai ya ce nayi kaza don kaza ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna dan ku samu takawa ai shi na faɗi ba ci da tashi akai ba to shi da kashi ya gada ma da faɗin illa to kai ka azabura ka ce a kai duk abin da kai ba a tambayar ka kinan in ka ce a shagiya sai a ce a kai ka san dalilin da saka ce a shagiya wannan ai hayaniya ce ni ga gani da mako ga hayaniya bai kai ba wallahi ba nan tun da ba kai ka halice ne ba kawai sai in bi ka babu aya babu hadisi babu dalili wa marar da hukumar kitab duk wanda mai da hukuncin littafi yana nufin alkur'ani ka da minil kafiri zai kasance cikin kafiri malam ya ce to fahada wannan jumlatan wasu jumloli ne tarsashin abubuwa ma ya taju ilaihi ga wanda yake bukatuwa zuwa gare shi manhuwa munawwarun kalbahu ko kalbu wanda an haskaka zuciyar shi ko munawwirun kalbahu wanda ya haskaka zuciyarsa munawwirun kalbahu min auliya illahi ta'ala wanda zama cin waliyan Allah ala inna auliya Allah ya khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun imani da takawa sune waliyan Allah kuma waliye akwai na shaytan faqatilu awliya ash-shaytan inda kai da shaytani kana da'ifa kuma wal wilaya akwai khassa akwai amma al wilaya al amma thumma ruddu ila Allah maulahum al haqq kowa nan wilaya ce ta at-tadbir akwai wilaya al khassa Allah waliyul ladina amanu shi yasa in yace zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la amanu lahum al-wilaya al-khassa shikli amma da ce thumma ruddu ila Allah maulahum al haqq al wilaya al amma in baka san wannan ba sai a zuciyar Qur'ani aka daka cikin matsala Allah kai mana tsari yace wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi ita ce hanyar waɗanda suka tabbata a cikin ilmi kafafunsu dugadugan suka tabbata cikin ilmi da annal ilma ilmani domin ilmi kala biyu ne ilmun fil khalqi mawjudun ilmi wanda cikin halittu an san shi wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilmin da ba a san shi ba ilimin gaibi fa inkarul ilmi mawjud kufur abinda gashi ka san da akwai shi a ilmance kai inkarin shi kafirci ka ce babu Allah menene wannan kafirci ne yanzu kuma turawa sun ce babu Allah mazhabobin su saura nihilism c'est la négativité totale de Dieu babu Allah kwata-kwata sun kaci can gabacinsu wadda'a'ul ilmi mafkud kufu ka nemi ilimin abinda ba ka da sani akan shi don ka ce sai ka san shi ka tabbatar da shi sai ka abuka cikin kafirci Allah ya ce akwai aljanna akwai wuta sai ka ce a sai ka san yanzu yadda wutar jihannama take ya ba da labarin wuta akwai ta mun yadda ya zafin ta yake dai an faɗa mana ga ƙarfin shi amma dai ba mu san yadda yake ba amma ka ce a to bari in zo in dan taba in jiya ka san dai akwai ganganci gari ka tunda wuta ina kai da ita na wani gayi ana ba da labarin sa fukahati ne na ban dariya ya zo iske laraba sun ada shayi to shi ko bai jin larabci sosai ce wasu assalamu alaikum ce wa alaikum assalam ce to an ada tukunya tana ta farfasa kun san shayi yi zafi yana ta farfasa shi wallahi uridu an ashraba jahannama qalilan babu ruwa da za a shika a za su shika an gane ko? to don haka in abu baka sani ba baka sani ba ka tsaya baki inda latsiyar da kai wala ya imanu illa bi qabulil ilmi al-mawjudi imani bai tabbata sai ka karbi ilimin abin da ka sani wa tarki talabin ilimin mafkud sai ka bar sanin abin da yake baka sani ba ya faku gare ka baka san shi baka sha makanka lahiya ya ce to wani umini kuma muna imani bin lauhi da allauh lauhil mahfuz ba wannan allo ba a'a bal huwa ƙur'anun majid fi lauhin mahfuz wani lokacin kuma sai Allah ya kira shi kitab don an yi rubutu a cikinsa ba matsala bane lauhun ne kuma maktubun fi ya zan kitab ke dan ya ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shine at-kitabun mubin shine allahul mahfuz mun ji wannan walƙalam da kuma alƙalami nun walƙalami goma ya tsoro sai mun yadda da shi na fata an fahimta to shi wannan alƙalamin akwai saɓani shi menene allah ya fara halitta wasu malamai suka tafi cewa abinda allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta shine ruwa alma sannan allah ya halicci al'arshi sannan Allah ya halicci alƙalami sannan na ya halicci sammai da kasai da sauran abubuwa ƙadiyya ce da akwai saɓanin malamai a kanta na fata an fahimci hujjarsu hadithin da ya zo inda awwal ma khalaqa Allah ta'ala wata riwaya babu ta'ala alƙalam abinda Allah fara halitta shine alƙalami ina fata an fahimci hadisi na ubada ɗan samit radiyallahu an da Allah ce mai uktub ya ce ba sabin da rubuta ba ya rabbi wa ma aktub qala aktub maqadir kulli shay da sauran da riwayo amma ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin da ibnu al-jawzi akwai ibnu al-jawzi akwai ibnu al-qayyim al-jawziyya ibnu al-qayyim al-jawziyya dalibin shaykhul islam ibn taymiyyah yana da littafai daban-daban as-sawa'iqul mursala da sauransu shi ko ibnu al-jawzi shine mai littafin talbis iblis da sauran littattafai sai ka bambanta kakka ji sunayen malamai sun zo kusa da juna kai ta abka su yana da cikin matsalar ɗalibai ibnu kathir biyu ne akwai alƙare akwai akwai mufassir alƙare shi ne almakki ya rayu tun ƙarni da biyu na hijira shi kuma ga ɗalibin shehu sa'abi tamiya ne ƙarni na bakwai da na takwas akwai ahmad shakir akwai mahmud shakir ahmad shakir malamin hadithi ne da afa shi ba mahmud shakir malamin asar ne da tarihi amma ya karfi wajen tarihi wani duk da ya shakir buga ne zai akwai ibn hajar al'askalani akwai ibn hajar alhaitami alhaitami akwai ibn jarir akwai al-tabari al-mufassir mai jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an akwai at-tabari ahli sunna ne shi ma mai ayatul ahkam ana kiran shi al-kayyal harasi akwai at-tabari mai tafsiri na yan shi'a sai su ce ma tabari ya ce cikin tafsirin shi ba da ka suka nufi ba ita kanka nasu ya kai bincike yasa sannin sunayen malamai da suka yi fanni aiki kutubul hadith kutubul tafsir kutubul kaza kutubul kaza yana da muhimmanci ka karanta malamai ka san su kutubul rija da kutubul muallifi to ibnu jarir at-tabari da ibnu al-jawzi sun tafi cewa abinda Allah ya fara halitta shine al-qalam shi ko shaykh islam ibnu taymiya da ibnu al-qayyim al-jawziya sun kace al-arsh wasu malamai suka ce ruwa Allah ya fara halitta badruddin al-aini mai sharhin sahih al-bukhari ba wancan mai fathul bari ba shi fatahul ƙari ne gari shi shi ko ya tafi cewa ruwa su ne aka fara halitta hujja waɗanda suka ce ruwa ne allah fara halitta suna kafa hujja da hadisi wanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa kana allahu fi ama'in allah ya kasance cikin ama'a amma da ainun ne da mimun da alif da alhamza a sahaba ake nufi to kuma sahaba ai ba ruwa bane amma ma'anar shi yana dauke da sinadarin ruwa yace da Allah ya halice shi abinda ke saman shi hawa'un ne wa ma tahtahu hawa thumma khalaqa arshahu 'ala al-ma tana halice al-arshin sun kace to kenan waɗannan sahabukin su ne suka zan ruwa sannan an kalici al'ar suka ce to wannan shi ne dalilinsu wannan hadithi yana cikin sunan tirmidhi ibn maja kuma ya kawo shi da ibn hibban da imamu ahmad amma shekh nasiruddin albani shi ya za'afa wannan hadithi hujjar shi kuma akwai wani rawi da ake kira waki' bin hudus ya ce wannan rawi ne akwai jahala tare da shi sannan sun kafa hujja da hadithi na abu razin al'uƙaili yana cikin sunan imamu ahmad kuma imamu tirmidhi ya kawo shi marfu'an an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha khalaqa kina alma'a qabla al'arsh Allah ya halicci ruwa kafin ya halicci al'arsh akwai hadisi na Abu Huraira shi ma arwayatu ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam mimma khuliqa al-khalq ya aka halicci da bigimi aka halicci halittu fa qala al-ma' an gane ko ya ce ruwa akwai riwaya da ibn jarir tabari ya kawo daga abdullahi bin mas'ud cewa ruwa aka fara halitta kuma akwai riwaya daga abdullahi bin amr min ma'in yambo daga ruwa mai bubbuga to kaga dai akwai maganganu da malamai akwai riwaya da ibnu jarir tabari ya kawo daga ibnu abbas na cewa ruwa su aka fara halitta hujjar su kuma wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu ala al-ma kinan wannan ya zo kafin halitta sammai da kasai al-arshi yana can kana arshuhu alal ma to kuma ya an ce shi alal ma'i ga al'ada ta dan adam kafin a dora wani abu saman wani abu sai an yi wancan din haka ne suke tafiya maganganu ne na malamai to ala ayyati hal dai wannan maganganu ne na malamai amma duk inda ta kai ta kawo babu matsala akwai abin da ake kira al-awwaliyya al-mutlaqa da akwai al-awwaliyya al-muqayyada in an ce mutlaqa awwalu sake ba kaidi in an ce muqayyada akwai lokacin da ana nufin awwalu amma ba shine na farko ba annabi Musa yace tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina to nan fi ummati ni ne farkon da sun kai imani a cikin al'umma ta baka ganuwa ba wai ana nufin annabi Musa shine farkon masu imani ba dan za ka farta duk annaba da suka gabace shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslama zal sallallahu alaihi an umarci yanzu to farkon da musulunta sai kafin shi duk annaba musulmai ne nan yana nufin awwalu man aslama min ummati in baka gane wannan ba za ka shiga cikin matsala to wanda ya ce awwalu ma bada'a yana yiwa awwalu ma bada'a qabla al-khalqi as-samawati wal ard ko ya zamanto al-arshin ruwan aka fara halitta sannan al-arshi sannan a halici shi al-qalbin tun da lokacin da a halici sammai da kasai akwai mutlaq akwai muqayyad yasa dan qur'ani sai ce wai an ce farko abin da mutum hisabi aikin shi sallah wani lokaci an ce kuma farko abin da mutane hisabi mutane guda uku ne guda an ba shi ilimi guda an ba shi kuɗi guda an ba shi kuma cikin wani hadisi an ce a abin farko da za a fara hukunci akan shi jini eh kaji duk duk hadisi na to cikin qur'ani ma akwai irin farkon wanda za a hisabi game da al'amarin ibada bawa sallah farkon haƙƙi tsakanin bawa da bawa jini farkon wanda za a yi ma hisabi game da ni'imomi masu ilimi da masu kuɗi da waɗanda Allah ba wani ƙarfi ko abin da ka warka bas ka huta alkursiyu tunda mun samu al'arshi shi kuma alkursiyu ya yake mun faɗi cewa riwayoyi daga salaf suna da cewa kamar girmansa tunda Allah ya ce wasu a kursiyu su mawata al'ardu amma kuma ya fi abin ga 'yan an ɗauke shi an kaɗa cikin abin nan al'arshi kamar an jefa zobe ne cikin sahara mun ji wannan ko amma riwayoyi da ake yiwuwa shi kursiyu mawdi'ul qadamain ne kuma wurin adadin gadagai ne to anan ne sai a ce to kaji ahlus sunna sun ce Allah yana da gadagai a'a babu sifanta Allah kamar halittun sa in an ce Allah yana da gadagai kare bai da gadagai mutum bai da gadagai dai suke ba kamanta su da na Allah dai saka mithlihi shay wa huwa samiul basir wannan athar da yake nuna cewa shi kursi mawdi'ul qadamain ne ina fatan an fahimci ni ibnu khuzaiwa ya fitar da shi a cikin littafin sana at-tauhid gani ko da ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-arsh da ad-daru qutni an gani ko a cikin as-sifat da kuma imam al-baihaqi cikin littafin sa al-asma' wa sifat da imam al-hakim a cikin al-mustadrak athar ne ingantacce Sheikh Nasiruddin da Albani ya ingantar da shi da kuma Sheikh Ahmad Shakir akwai riwaya kuma daga abdullahi ibn abbas an gane ko wadda ta kawo wannan akwai kuma riwaya ta abu musa al'ash'ari ita ma malaman hadisi sun kawo ta ibn abi shaiba ya kawo cikin al'arsh imamu daru qutni ya kawo cikin as-sifat imamu al-bayhaqi ya kawo cikin al-asma wa sifat ibn jarir at-tabari shi ma ya kawo ta to don haka ba wai kawai mutum zai zuwa addini bane ya faɗi abin da ya ga dama muna da magabata muna da riwayoyi waɗanda sun ka inganta ga alkur'ani tare da mu wannan a gurguje ne sai mu je gaba wa nu'minu bil lawhi wal qalam za mu imani da allahu wal qalam wa bi jami'i ma fihi da abin da ke cikin shi qadru qima an rubuta kitabun marqum falau ishtama al khalqu kulluhum da do halittu sun taru ala shay'in akan wani abu katabahu Allah ta'ala fihi wanda Allah ya rubuta annahu ka'in zai kasance li yaj'aluhu ghayra ka'in dan su maida shi ba zai kasance musu tun kudin shi lam yaqdiru alayhi ba za su ikon wannan ba dan ba a yarin jayan Allah walawi ijtama'u da sun taru kulluhum dukkan su ala shay'in akan wani abu lam yaktubuhu Allah ta'ala Allah bai rubuta shi ba fihi a cikin wannan allon li yaj'aluhu ka'inan dan su mayar da shi ya kasance kinan su sa ya kasance lam yaqdiru alaihi ba za su samu iko haka ba jaffal qalam alqalami ya bushe nan uslubi ne larabawa don ba mu san shi wannan alƙalmin da an ka rubutu da shi bai na da abin rubutu irin nama a ce ya bushe bai bushe ba an dafa abin ya riga ya kare jaffal qalbu bima huwa ka'in ya bushe da abin da bai kasance ila yawmil qiyamah zuwa tashi an kiyama wa ma akhta al abda duk abin da ya kauce ma bawa kenan ayu shay'in akhta al abd lam yakul li yusibahu ba zai same shi ba wa ma asabahu duk abin da ya same shi lam yakul li yukhti'ahu ba zai kuskurance shi ba ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير malam ya ce wa alal abdi an ya'lam kuma ya zamanto wajibi akan bawa ya san cewa anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqihi ilmin Allah ya gabaci komai daga cikin halittarsa kafin Allah ya halice ka ya san yadda zai halice ka da duk abin da ke da alaka da kai faƙaddara zalika takdiran Allah ya ƙaddara wannan ƙaddarawa muhkaman cikin kyautatawa takdiri ingantacce mubraman wanda an tabbatar da shi asalin al'ibram shi ne a tumka igiya ko tumka igiya am abramu amran fa inna mubrimu laisa fihi naqib ba wanda isa ya warware wannan abin da Allah ya hukunta wala muaqib ba wanda zai biyo baya ko kai shirmina ka ce me yasa Allah ya kaza wannan hauka ce kake wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi wala muzila ba mai gusarwa game da abin da Allah ya hukunta su wala mughayyir ba mai canza shi wala naqis ba wanda isa ya rage wani abu wala za'ida ba wanda isa ya ƙara min khalqihi daga cikin halittunsa fi samawatihi a cikin sammai shi wa ardihi da kuma kasan shi kuma ko abin da ba sakin sammai da kasa yake ba don ba wai sammai da kasa ya halittun Allah ba ya an ce walillahi ma fi samawati wa fil ardi na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasa to abin da bai cikin sammai da kasa nawa ne al'arshi bai cikin sammai kursiyu bai cin samu idan an ce wasu ya kursiyu su matola nan kawai an baka misali ne wa zalika min aqdil iman wanda daga cin kulle imani ko uqad igiyoyin imani wa usulil ma'rifa kuma suna daga cin usul na sani aqida kenan na ake nufi wal i'tiraf kuma da tabbatarwa da yadda bi tauhidillahi ta'ala da kadaita Allah wa rububiyyati da kasancewa shi ubangiji كما قال تعالى في كتابه كما يبدأ الله يتي وخلق كل شيء الله شيء يتي كومي فقدره تقديرا يقدر شيء قدره كل شيء كوم يشبتك الفرقان آية بيو وكان أمر الله قدرا مقدورا الأمر الله قدرا قدرتي مقدورا وأن أن قدرتاش سورة الأحزاب آية 38 ماذا يتي فويل بني wasu ka ce wailun wani rafi ne cikin wutar jahannama ko ba ka ba a tsarikin busu inganta ba amma dai wailun kalma ce da larabar suke kawo ta bon ya tabbata Allah ke muni tsari duk wanda ya hada wuta ai ya hada cikin bon liman sara lillahi ta'ala ga wanda ya kasance ga Allah fil qadri a cikin kaddara shi khasiman yana jayayya da Allah wa ahdara lin nazari fihi qalban saqiman ya halarto da tunanin shi fihi a cikin kaddara kalban ya zo da zuciya sa kima wanda take bara lafiya yana ta tunanin me yasa akai kaza me yasa akai kaza laqadilta masa ya nema bi wahmihi da tunanin shi fi fahsil ghaibi ya binciki gaibi shine fahas sirran sirri katiman katiman wanda Allah ya koyi daga kataman wa ada sannan ya dawo bi ma qala fihi game da abin da ya faɗa cikin kaddara ta Allah affakan ya kuma makarici asiban mai yawan zunubi wal'arshu da al'arshi wal kursiyu da kursiyu haƙon gaskiya ne wasu su ce a al'arshi da kursiyu babu su su ce ai dokokin Allah ake nufi wasu a kursiyu hussama ba ta dokokin Allah sun yarci sama da ƙasa to wa kana arshi ko alal ma'i dokokin Allah su ma suna suna saman ruwa to inda babu ruwa babu dokokin Allah shin haka waɗannan fasarodin sun yi muni kuma akwai masu yin su an gane ku ya ce wa huwa mustaqnin anil arshi wa maduna Allah ya wadatu da al'arshi da abin da yake ƙasa ga shi halitta ba wai na saboda an ce fauka Allah fauka al'arshi bane tunda ayoyi guda bakwai sun faɗi Allah ar-rahmanu al-arshi istawa ko to akwai istawa ala bakwai ne wanda suke da alaka da al'arshi akwai istawa ila nufata ثم استوى إلى السماء وهي دخان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء نن قصد إلى السماء كنو في قصد خلقها كنا kuma ba a cewa istaula wai istawa istaula kamar yadda bani isra'ila ka ce hitta sun ka ce hinta sun ƙara nunin to shi ma yanzu ya ga ya kamata ya canza ma Allah ƙara wawo ya ce istaula muhitun bi kulli shay'in Allah ya kewaye sani da komai wa fawqahu kuma yana saman shi wa qad a'jaza an al-ihatati khalqahu kuma Allah ya gajiyar da bayin shi su kewaye sani da shi dan ya ce ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wala yuhitu na bihi ilma kuma ce wala yuhitu na bishai in min ilmihi illa bi masha in ka ce ko sai ka yi to shi ke ka jawo bukan ka aiki don Allah ce baka iyaka ce ka iya abinda ba haushe ke cewa mai kaya ya rantse mara kaya ya rantse to a san wanda zai mun gaskiya ƙarya ce ka tsaya bakin inda Allah ya tsaye da ka shine alkhairi gare ka malam ya ce wa na ƙulu muna cewa cikin aƙidan mu ta ahalin sunna wal jama'a inna allaha takhadha ibrahima khalila allah ya riki annabi ibrahima a matsayin khalil badaɗinsa ba masoyi ba kuma allah ne faɗa cikin suratul nisa wattakhadha allahu ibrahima khalila wa kallama allahu musa takliman allah ya magana da musa magana sai ce a wa kalima allah allah ya yi ma annabi musa rauni kaga ta'addanci ma magana ta Allah ga ta karara sai a juya ta to balantana hadisi balantana kai wani malami dan wani ya juya maganar ka yasa yanzu wadansu masu neman fitina sai su dauko wa'azin wani malami daidai inda zai biya musu bukata kawai ba sa hankalta ma magana ko da ayin an yanka ta za a fahimce ta ko da ba a fahimci abin da an gaba ko baya saboda wani lokacin wata magana ba za a fahimce ta ba sai an fahimci gaba da baya wata an fahimci gabanta za a fahimce ta wata sai an fahimci bayanta za a fahimce ta wata ma sai an hada gaba da baya a ba sai su yanke daidai inda suke so sai su dora saman staci kinan ma'ana kai da maganarka su kuma ga abin da suke so su fassara ta yasa dole mu san cewa akwai amana idan magana ba za a fahimce ta ba to bai dace a yankin ta kuma wannan in haka za a yi ba wanda ba za a yi samu kuskure cikin magana shi ba har magana Allah sai a yi mata addanci irin wannan abu nuwas kuna jan abu nuwas wani sha'ir ne na daular abbasiyya shi kenan an san shi da harka ta mujun da shan giya da biyan mata da waye waɗannan ya fito zai je gidan giya da shi da abokinsu sha giya sai ga malamai da ɗalibai ana arwallah duk da yake dai ƙarshen rayuwarsa an ce ya tuba ya bar waɗannan abubuwa kuma haka muke fata don mu ba ma fata allah ya bartar da wuri sai wanda ana ba ta tabbata gare shi ba yadda za mu yi kuma sai abokin abu nuwas ya ce kai abu nuwas abu nuwas sha'ir ne farisi ne suna rikicin larabawan dole abbasiya na farisawa waɗanda aka tafa fituka da su irin su abu nuwas irin su bashar bin burd shu'ara ne masu hatsari suna nuna maka rayuwa kawai ka ji daɗinka irin su abul ala'il ma'ariyun da har falsafa suke kawo masu nuna kaddara ma ba a yadda da ita ba ko abin da ya kamar haka wani iyazu billah shi ma dai abul ala ilmari suna cewa ya musulunta ba musan dai hakikanin yadda al'amarin yake ba an dai ce abu nuwa sai ce ba abokin shi kai mika ce ce mu je ga malamai suna sallah mu je a yi sallah in so sai a je a shagiya sai ce da'il masajida lil ubadi yaskunuha wamshi bina ila hanatil khammar yasqina ko wasir bina ila hanatil khammar yasqina ma ƙala rabbuka wailun lil'ula sakiru walakin ƙala wailun lil'musallina ci ta ilma sajid kabar masallatai lil'ubba daga masu ibada can taskunu hako ya sukunu hako can su zauna don ana iya cewa a larabci ya ce wa sirbina ka tai da mu daga sara ya siruna ko wamshi bina daga mashani yamshi ka tai da mu je ila hanatul khammar hana ana iya cewa gidan giya ko kuma shagon da ake shan giya yaskina ya ba mu sha ko in ce ba su sha gaba haka ya ce ma kala rabbuka wailun lil'ula sake Allah bai taba cewa kalma azaba ta tabbata lil'ula ga waɗanda ula ko haka da bari ula'ika sakiru waɗanda sun kaje suka yi maye suka shage a suka yi maye yace walakin qala wailul lil musallina Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata ga musalla to ina mu ya sallah so idan aka madalla shi yasa kuma mu yi hattara irin wannan abin za ku ga masu son rai kullum suna da irin wannan qadiyatu batn nusus su yanke nasu daidai inda suke so ko alqur'ani ko hadisi ko magana wani malami dan ta dace da rasar ransu to kiyama yanka je za a yi musamman in malamin ya mutu ba sai inda gan shi ba ka nemi ka nemi ya fi maka ka kada kanka cikin matsala la tazlimul mauta wa in tala al mada inni akhafu alaikum an taltaqu inji sha'ir kan ku zalunci matacci ko da lokaci ya yi tsawo ina tsoron a game gaban Allah Allah ya murmuke Allah ne ce wa kallama Allah Musa taklima imanan za mu yi imani da haka wa tasdiqan mu gaskata wa tasliman mu yi kauya wa nu'minu bil mala'ikati za mu yi imani da mala'iku mu ce babu mala'iku san wannan Allah ya kawo wannabiyina da annabawa wal kutubil munazzala kuma mu yi imani da littattafan da aka saukar alal mursali daga manzanni waɗanda Allah faɗi cewa ya ba su littafai ga sunayensu mu yadda waɗanda ya ce ya ba su littafai a jumlace tun da bai gamu da sunayensu mu yadda an ba su littafai dawuda an ba shi zabura wa atina dawuda zabura annabi musa a taura duk da yake kilkita ba an kaci ba a ce wa atina musa taura ta bada cikin alkur'ani amma malamai sun yi ijma'in a taura ake nufi annabi isa injila sauran annaba ya ce wa an zalama ahumul kitaba me sunansu ba sani ba annabi ibrahim an ba shi sofi ibrahim wa musa sauran kuma da an ka cewa an zara ahun kitab an ba su littafai ba wasu sunayensu ba Allah bai gaya muna ba mun yadda tunda Allah ya faɗa wa nashhadu annahum kanu al haqqi ko mu shaida cewa dukkan su annabawa sun kasance akan gaskiya al mubinun da yake bayyananni ko kuma bayyana gaskiya wa nusammi ahla qiblatina muna sunya suna muna kiran waɗanda amma abuta al qiblan mu musulmi na musulmai mu'mini na mu'minai ma damu bima ja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin matukar sun yadda da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi walahu bi kulli ma qalahu kuma sun yadda mu'tarifina sun yadda kenan walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina kenan musaddiqina lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara sun gaskata shi ga dukkan abin da ya bada labari in dai ya inganta ba a kawo hadisi wanda bai inganta ba wannan ba hadisi bane wala na hudu fillahi ba mu kutsawa cikin zatin Allah mu ce sai mun san wanda Allah yake ko ko abinda ayoyi na gaibi sun ka ce ba mu san shi ba to mu kiyaye shi akwai sauran kaɗan murmin sau don Allah ya ce wa idara aitar ladina ya hudu na fi ayatina fa'arif an hum hatta ya hudu fi hadithin gai wa kad nazzala alaikum ko nuzzila alaikum fil kitabi an idza sa'altum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma wala numari fi dinillahi ba mu jayayya a cikin addinin Allah domin jayayya tana sawar abin da yake gaskiya ana son a nuna ba gaskiya bane kakka yi jayayya da wani don saboda ka nuna kafin shi ilimi in dai don a gane gaskiya ne a aza sharuɗa a tattauna a kada lalle in kuma don kawai jayayya ne da rikici a bashi wala nujadilu fil qur'ani ba mu jayayya game da alqur'ani an gane ko amma nan ba yana nufin ba a tattaunawa ba ana iya tattauna a nuna alqur'ani gaskiya ne mutum kafiri ne wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaida cewa alqur'ani magana Allah ce نزل به الروح الامين او تقرا نزل به الروح الامين الله يا سوكر da ruhul amin nazala bihi kuma wanda ya saukar da shi in mun karanta da nazala fa ilmu hu sayyidul mursalina fa alimahu sayyidul mursalina wanda fa allamahu sai ya sanar da shi shi ar-ruhul amin sayyidul mursalina shugaban manzanni muhammadin muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan jibril ya sanar da shi wa huwa kalamullahi ta'ala maganar Allah ce la yusawihi shay'un ba abin da yake daidai da alqur'ani min kalamil makhluqin na maganar waɗanda aka halitta mutane babu shi shi yasa kake ta ganin duk wata constitution da aka kawo duniya kwana biyu da suka ji an canza ta amma qur'ani bismillah mutum yanzu zai ba da sallah sai ce fadduha yayi da ka canza harafi guda Allah ya za a gano ka alkur'ani dai da wannan amma constitution da turawa da wani duk ake a ta yi kwana biyu sai ka ja wani ya zo ya ce duk shirme ne a rushe mai shi ya yi samu wani ya zo ya ce wata aya canza ta wala na ƙuru ba za mu cewa ba bi halƙihi shi alkur'ani halitta ce sai dai takardar da an rubuta shi ita halitta ta akai wala nu khalifu jama'atul muslimin ba za mu saba ma jama'a ta musulmai ba nan ya kamata mu ja burki saboda lokaci an fara nuna min ya matso kwarai da gaske wannan nuktar za mu tashi a kanta tana da muhimmanci insha Allah rabbul alami abinda muka faɗa ya zama tuni da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai gobe idan Allah ya kaddara za mu zo mu dora ba mu sani ba ko gobe littafin ya kare in bai kare ba sai zuwa alhamis mu samu da safi mu gani ko littafin yana karewa bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته